الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي أشرن دبيرغ وتنزل القعدة شكرا تدبو ديا دريه دود أربعين ديدي wanda shine ya dace da 28 ga watan bakwai shekara ta 2019 miladiya a lissafin turawa muna darasi na 39 a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab idan yanwa za su iya tunawa muna wani fasali ne wanda yake bayani akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da tanade-tanaden da aka yi wa marar lafiya daga rashin lafiyarsa har zuwa mutuwansa har kuma zuwa abin ne shi da kuma hisabi da za a yi masa Allah ya samu cika da imani mun tsaya kuma za mu tashi akan bayani dangane da shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da wato wanke mamaci a baya mun karanta cewa annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam tasjiyatul mayyit lullube mamaci yayin da ya mutu ko hadari ko kawai a gado ya mutu ko kuma a hanya ya faɗi ko a wajen sana'arsa in dai mutum ya faɗi ya mutu to ana so a lullube shi kar a bashi a buɗe haka ana kallonsa wannan baya cikin mutunta mamaci baya cikin kimanta shi daraja shi da kare masa mutunci shine idan ya mutu a lullube shi ko da babu tsumma a nemi ganye a sa masa ko bandir kwali ko wani ya cire babban rigarsa ya shimfiɗa masa wannan shiriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam takan iya faruwa mamaci ya mutu a lokacin da ya mutu idansa a buɗe ne gau haka to shi ma ana rufewa kamar yadda muka faɗa a rufe idan nasa kada a bar idan a buɗe haka saboda na farko dai akwai firgici tsoro ka haɗa ido da mamaci sannan kuma ba daɗi ba daɗin gani galiban ba a san a haɗa ido da su to sai maganar wanke shi kuma a nan a littafin kun kun lura ya ce wa kana ya amuru bi wusli mayyiti talatan aw khamsan aw aksara bi hasabi ma yarahu al-ghasil wa ya'muru bil kafuri fi fi al-ghaslati al-akhirati wa kana la yughassilu ash-shahida qatila al-ma'rakah وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يسل عليهم وأمر بغسل المحرم بماء وسدر ويكفن في ثوبي إحرامه ونهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض ونهى عن المغالاة في الكفن وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من الإذخر كو من العشب وكان إذا إذا إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين فإن لم يكن عليه دين سلى عليه وإن كان عليه دين لم يسل عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه فلما فتح الله عليه كان يسلي على المدين ويتحمل دينه ويدأ ماله لورثته فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة قال شيخنا لا تجب قراءتها بل هي سنة ما ليك cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da a wanke mamaci umarnin annabi ne yi wa mamaci wanka kada a kuskura abun ne wani ba a wanke shi ba kuma wanka mai kyau fa ya fi wankan rayayye ma don a raye ne za ka shiga ɗan wawwatsa sama-sama haka ka fito shi kam yana cewa a wanke mamaci sau uku a wanke mamaci sau biyar ko sama da haka kai iya bisa gwargwadon yadda mai wankan ya gani ra'ayinsa bi hasabi ma ya rahul gasilu ko ya masa uku ko ya masa biyar ko ya masa bakwai iyayen da mai wanke mamacin ya ga yadda jikin mamacin yake buƙatar yawan wankan wani za a ga jikinsa yana buƙatar a wanke shi sosai wataƙila ya yi jinya ba a masa wanka so akwai kamɓorin dauɗa a jikinsa bai samu gata ana masa wanka ba ko kuma ciwonsa ba zai bari a masa wanka ba wataƙila wani guri ya yi jinyar da ba a kula da mutane ko kuma mai jinya da shi mai masa jinyar baya kula da shi wataƙila kuma haka ya mutu ba jinyarsa aka yi ba wataƙila ƙazami ne baya kula da tsaftar jikinsa so akwai wurare masu dauɗa a jikinsa da yawa to ba a so a kai mutum cikin kabari da dauɗa ilahi ya Allah ko uku ko biyar ko sama da haka wa ya amuru bil kafur annabi yana umarni da kafur kafur dai da kuka sani shi kafur abin kanshi ne sinadari ne da kanshi kuma har yanzu kafur yana da albarka yana nan da kanshinsa da dai cewa an ɗan rage mai daraja fil ghaslati al akhira a wankin karshe in uku zaka yi to na karshen nan a kwankwasa kafir sai a zuba a cikin ruwan shi amfaninsa kanshi sannan kuma yana taimakawa wajen riƙe jikin mutum baya bari ya riɓe da wuri an gane shi yasa mamaci kaɗai ake yi wa wanka da kafir ba ra'iye ba idan aka masa wanka da shi da kuma ganyen magarya shi ma da ake sawa a ciki shi ma yana taimakawa wajen riƙe jikin mamacin da zai riɓe ko lalace da wuri ba wannan dai duk rakiya ce ake raka shi na farko a saka ruwa farin ruwa na biyu a saɓe shi da sabulu shi mamacin in za a yi masa wanka uku na uku a zuba wannan kafar ɗin a ɗaure shi da shi in an yi haka yayi in ana so a ƙara na biyar na ukun kar a sa kafar ɗin a yi ta saba mai sabulu ana sa ruwan in bai wanku ba a daɗa wankewa idan an zo na biyar ɗin sai a sa masa kafir ya zama wannan ruwan kafir ɗin shine na ƙarshe ana wankar da ana masa wanka ne a shimfiɗe an rufe al'aurarsa ko al'aurarta ana yi masa tsarki kamar yadda ake yi wa rayayye tsarki a wanke gabansa da bayan shi duka idan da dauɗa da ƙazanta da najasa a kore ta a fitar da ita a yi masa alwala bi ɗaiɗai sannan a raba jikinsa kashi biyu a wanke ɓangaren dama a zo a wanke ɓangaren hagu a mirgina shi idan gadon bayansa bai wanko ba ya halatta a mirgina shi a wanke bayan ko kuma a zaunar da shi in jikin bai kame ba sai a zaunar da shi dirshen kansa a sunkuyi ana dirza gadon bayansa a daga kafarsa a wanke ta ƙasa duk wannan ya halatta a tabbatar yawon ku tas a kora ruwa ya tafi sai a ɗauke shi cancat sai a shimfiɗa shi akan likkafaninsa kamar yadda mun yi wannan a aikace da ku a lullube shi a bishi da turare har bayan an lullube shi a ta fesa mai turare so ake zo ya gana da mala'iku suna zuwa wajensa su ji ƙanshi shi ne amfanin sawa mamaci turare wa kana la yughassilu shahida qatil ma'araka amma duk wannan wankan shahidi da aka kashe shi a filin daga shine qatilul ma'araka to shi kan ba a wanke shi duk wannan bayanin wankan muna yi ne akan wanda ya mutu a gida ya mutu a gadon asibiti ya mutu da hadarin mota amma banda wanda ya mutu shahidi kun san shahidan kala-kala ne mai ciwon ciki ma shahidi ne a yi haka ne yawwa wanda ruwa ya fada ya cinye shi ma alghariku shahid amma waye ba a masa wanka qatilul ma'araka kada wani dan ya mutu a ruwa a ce a ai tunda shahidi ne ba sai an masa wanka ba a'a ba shine ba a mai ba qatilul ma'araka dan shine babban shahidi to shi kan wannan ba a masa wanka wa kana yanzu anhum aljulud wal hadid wanda aka kashe shi a filin yaƙi an sassare shi watakila akwai fatar da ta ɓare a jikinsa annabi yana ciccirewa ƙarfe da ya makale a jikinsa ko kibiya da aka soka masa ko takwabi da aka sare shi aka bar masa shi a jikinsa to annabi dai yana ciccirewa a jikinsu kafin ya binne su wa yadfinuhum fi thiyabihim amma yana binne su da rigarsu rigar da ka je yaƙi rigar da ka je jihadi da wannan rigar za a binne ka ita ce likkafaninka walam yusalli alaihim ko sallama bai musu ba wai saboda wannan saboda tsabar garanti ne ba garanti لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا kar ku zaci waɗanda aka kashe saboda Allah matattu ne a'a rayayyu ne in ji Allah ahya'un inda rabbihim yurzaqun a raye suke ba mutuwa suke ba duk wanda aka kashe shi a filin daga na ma'araka insha Allah ya yi mutuwa mai kyau su wancan kun ga an nuna mana ana wanke su kuma ba ni sunan shi ana sa musu turare ana sa musu likkafani abinda sannan kuma ana yi musu sallah shi kuma abin da ya kawo nan ƙarshe wannan shahidi ba a yi masa ba a masa sallah dinnan ba a masa wanka dinnan haka ake zuwa a binne shi a cikin raminsa malamai suka ce abin da ake nufi da yin sallar jana'iza sallah ta jana'iza sallah ga gawa addu'a ulil mayyit yin addu'a ga mamaci yin addu'a ga mamaci shine manufar tsayawa a yi sallah zan je ne sallar jana'iza daidai yake da zan je ne addu'a wa ɗan uwana mamaci da ya mutu yasa aka ruwaito annabi yana faɗa addu'o'i da dama Allahumma inna abdaka fulanan kana la yushriku bika wa anta a'lamu bihi ya Allah bawanka wani gashi nan a gabana yayi kokari baya shirka da kai ka yafe masa kai kafi mu sanin halinsa na'am duk mutumin da ya kwanta ya mutu ba wanda ya san sirrinsa irin Allah shi ya fi kowa sanin halinsa annabi ya ce in kana muhsinan fa zitu isanihi ya Allah idan wannan mutumin mai kyautatawa ne to ka ƙara masa a cikin kyautatawarsa wa in kana musi'an fatajawaza anhu ya Allah idan wannan dan uwa mu mai munanawa ne bai yi ibada mai kyau ba bai yi addini mai kyau ba to ka yafe masa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa wahalar da muka yi sallar da muka masa wankan da muka masa raka shi da zamu yi kabarin sa ya Allah mu kam kada ka haramta mana ladan wala tudillana ba'dahu kada ka fitine mu bayansa kuma kada ka batar da mu ta bayan shi ma'ana bayan mun rabu da shi kada ya zamanto bata ta riske mu an ruwaito annabi yana yin addu'a bayan ya karanta fatiha ya kuma yi wa kansa salati duk a sallar jana'iza ya halatta a karanta fatiha kamar yadda kuma ana yin salatin annabi kabbara farko allahu akbar a karanta fatiha in an ga dama a ƙara da sura kamar yadda za mu zo mu karanta kabbara ta biyu a yi salatin annabi kabbara ta uku salatin annabin nan za a yi shi da gaske ne fa ba wai kwaya ɗaya ba kawai ai yana da kyau mutum da ya mutu a raka shi da salatin annabi da yawa kabbara ta uku a yi ta yi mai addu'a da sauran musulmi na duniya gaba ɗaya kabbara ta hudu idan an gama a daɗa ƙara yi masa addu'ar sannan sai a yi sallama an ruwaito an ji annabi yana faɗa Allahumma sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu haka riwaya ta zo cikin tirmidhi waccan wanda muka faɗa imamul baihaqi ya rawaito ta ya Allah ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu yaranmu da manyanmu mazanmu da matanmu wanda suke nan da wanda ba sa nan ya Allah duk wanda ka rayar da shi a cikin mu yayi tsawon kwana to ka rayar da shi akan musulunci wanda ka ɗauki ransa a cikin mu fatawafahu alal iman to ka ɗauki ransa yana mai imani Allah ya Allah karka haramta mana ladan ashe akwai lada sallar gawa akwai lada raka gawa karka fitine mu bayansa an haddato annabi yana faɗa sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnati al-qabr wa min adhab an-nar fa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim ya ubangiji wani dan wani yana ƙarƙashin zimmataka yana ƙarƙashin alƙawarinka yana makotaka da kai ya Allah ka kiyaye shi daga fitinar kabari jama'a akwai fitina a cikin kabari ka ba shi kariya tambayar kabari ka tsare shi in za ka yi mai tambayoyi a cikin kabari ka kiyaye shi daga azabar wuta anta ahlul wafa'i wal haqq Allah kai ne mai cika zance kai ne mai gaskiya fakfir lahu warham ya fi masa jikansa innaka antal ghafurur rahim an haddato annabi an ji yana faɗa Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha kai ne ubangijin wannan gawa kuma kai ka halice ta wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil islam kai kai azurta wannan bawa yau gashi ka ɗauke shi kuma kai ka shirya da shi zuwa ga musulunci wa anta qababta ruhaha ya Allah kai karɓi ran wannan gawa wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha ya Allah kai ne ka san sirrin wannan gawa ya Allah kai ne ka san bayyanan wannan gawa ji'na shufa'a faghfir laha ubangiji mun zo muna neman ceto ceto muke nema ga wannan bawa Allah ka gafarta wannan gawa shi yasa yake umarni da a kyautata addu'a ga ainihin wato mamaci wa amar an yu an yughassal al-muhrim bima'in wa sidr mai ihrami wanda ya je aikin umra ko aikin hajji ya mutu a wanke shi da ruwa da magariya wa yukaffana fi saubai ihramihi shi kuma a yi masa likafani a kayansa na ihraminsa wannan ihrami dai da ake daurawa zani guda biyu idan mutum ya mutu yana cikin wannan yanayi to likafanin shi kenan amma ya hana a shafa turare wa naha an tatyibihi wa taqtiyati ra'sihi ya hana a shafa turare ko a fesa turare wa mai ihrami saboda lokacin da yake cikin ihrami dama haramun ne yasa turare so har in ya mutu ma an ce kar a sa masa turare ba a yadda ba an hana kuma ba a rufe kansa saboda laifi ne mutum yana cikin ihrami ya lullube kansa laifi ne to shi yasa in ya mutu din ma kada a rufe kansa wannan dan gata ne haka ya faru akan sahabbai da yawa da Allah ya dauki rayukansu aka binne su su kansu a buɗe saboda duk wanda ya mutu da ihrami a tattare da shi to zai tashi ne an tashi kiyama yana labbaik Allahumma labbaik Allah labbaik la sharika laka labbaik shine hikimar a bashi a haka ya tashi a haka wa kana ya'muru man waliya al-mayyit an yuhsina kafanahu annabin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umarni da duk wanda ya jibinci lamarin mamaci to ya kyautata masa likkafaninsa ba a so a sa mutum a wulakantaccen tsumma a ai ya mutu ku nemi mataccen tsumma ku sa masa a'a annabi ya hana alaihi salatu wassalam a samu kyalle fari mai kyau ba wai mai tsada ba don ya haramta yin alfahari da likkafanin kuma a lullube shi kada a je a samu likkafanin da ya lalace beraye duk sun yi fitsari a kansa ya daɗe a ajiye tsohon yadi ne wai saboda wannan ya mutu a sa masa a'a a kyautata likkafaninsa kuma a yi shi a yalwace amma fa an hana alfahari an kawo sai na abubakar ya ba da riga ka yi ci a rufe shi aka ce ga sabo kalme tsada ya ce inallah ya ce ai rayayye shi fi cancanta ya kwalliya su kaga so ake a hana alfaharin kenan amma ba wai ba a so a kyautata ba wa yukaffinahu fil bayadi annabi yayi umarni a lullube mamaci a fari farin tufafi farin kyalle farin alawayo kuma ya hana mughalati fil kafani shine yin wato wuce gona da iri a yi alfahari mai tsada a ce ai dan alajiwa ne ne a siyo mai tsada a rufe shi shi a'a idan likafanin wa idza qasura al-kafanu an satri jami'il badani ghatta ko ghatta ra'sahu idan likafanin bai isa ya rufe duk gangan jikinsa ba to shikenan a bar kafar a rufe kan mana in a situation waya bai yanayin da za a wayi gari a tarar da likkafanin ya yi kaɗan ba zai iya rufe mamacin gaba ɗaya ba to a jawo a rufe kan rufe kan ya fi muhimmanci a kan ƙafa shi kuma in ya so ƙafan wa ja'ala ala rijlaihi wa ja'ala ala rijlaihi shay'an min al-ushbi a aikace ma annabi ya sanya ƙafar mamaci aka sanya ciyawa shine al'ushba kuna mamaki ko akwai inda wala likafanin ma tashi hankali ne in mutum ya mutu likafanin wallahi ina gaya muku akwai wanda wallahi gagarar su yake ko a nan asibitoci ɗin ana mutuwa sai ga an mutum ya mutu an rasa wa zai sai mai likafani da yawa ana kai musu tallafi da agajin likafani kuma da yawa a unguwanni din idan za a mutuwa a ci ga wani gida na ana ba da sadakar likafani za ga ana zo ana karba akwai wanda zai mutu bai da kokobo ma gaba ɗaya ma haka ya mutu kawai to wasu ma ba su da shi to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya karantar da mu to akwai wata ɗabi'a da ta yi faru shine matsalar bashi bashi bashi ibn al-qayyim yake cewa wa idza quddima ilayhi mayyitun sa'ala hal alayhi dayn idan aka kawo masa mamaci annabi yana tambaya shin wannan mamacin akwai bashi a kansa sa'ala ana kawo gawa tambayan ki akwai bashi ina waɗanda suke rayuwa akan bashi astaghfirullah ina wanda ya yaddar ma kanshi shi rayuwarsa a cikin bashi zai yi ta ka taimaki kanka kafin ka mutu wallahi ka rage ka yi ƙoƙari ka ce bari in ɗora kaina in rayu kamar yadda mutane suke rayuwa in gwada an gani iya matsayinka iya kilas ɗinka iya ajinka ka gwada ka ce bari ka rayu yadda ake rayu karka ce dole sai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza karka ce dole sai ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza karka ce dole sai ka saka kaza ka saka kaza ka saka kaza ko ka daura kaza ka daura kaza ko ka gina kaza ka gina kaza ko ka hau kaza ka hau kaza la yi kokari ka rayu yanda Allah ya ajiye ka ka gwada in akwai alhamdulillah a yi amfani da shi idan babu za mu rayu a iya yanda ta zo mana ko ba ka bane ba babu alfahari da yawa wasu suna jefa kansu cikin kuncin rayuwa ne ba Allah ne ya jefa su ba su suka jefa da kansu suka jawo Allah ya kaddara kuma suka jawo suka jefa kansu cikin bala'i saboda me shi bai rayu bai yadda ya rayu cikin babu ba wallahi yan uwana ban san zan yi wannan maganan ba ɗazu ɗin nan wata mata take kawo min kukan mijinta ta ce malam mutum ne da da ya samu amma yanzu abin babu ba ni kaɗai ba ne matarsa ya takura kansa ya takura mu amma ya ce shi abin da yake irin rayuwar da yake yi a da ita zai yanzu dole ci abincinsa kullum da daddare in ya dawo nama ne kullum shi haka Allah ya shi ce yana son nama ba magana fa jollof din taliya ko shinkafa ko wani tuwo ko na ba a nama ne farfesu za a kawo shine kurin kullum kwanan san an bude shine yau ai na kaza yau ai na zabbi gobe ai kayan ciki jibi ai jan nama gata ai na tolo-tolo citta a nemo kawulek masoro a nemo wace ce kullum ta ce kuma wallahi tallahi malam ina maka rantsuwa da Allah zai iya share wata guda bai ba da naira ɗaya ba ta ce na tausaya mai kwarai ta ce wallahi malam ko in ci bashi ko in nema Allah ya hore min ina da yar sana'ata alkawari ne ranar girki na wannan kwanakin sai na nema wannan kajin ko sai na sai wannan nama dama ma ba ma kawo mai tuwo shi an yi magana ce wallahi wallahi haka na saba wai shi tun yana yaro a cikin gata ya tashi wallahi ya riga saba wallahi ba zai iya in ya daina mutuwa zai yi Allah sa wannan misalin da na buga ya faɗa kan wani wanda bai gane rayuwa ba rayuwa za ta gane da shi ko ko gidan gona na kaji kake da shi wallahi ƙarya kake ka ci kullum sai ka ci nama dan kotar sai ka cinye gidan gonan nan gaba daya kuma cin nama kullum ma is not advisable ai a lafiyance ma babu ne da za a ba mutum shawara musamman mai shekaru masana masu sanin lafiyar dan adam da yadda yanayin ya kamata mutum ya lallaba rayuwarsa wallahi malam ce ake duk mutumin da ya tsallaka kai shekara arba'in to nama dai ma a duniya ya rinka taka tsantsan da shi ko ma na me so duk wanda zai more in ma zai ci naman ne ya yi kokari ya gama cin na wanda zai ci tun yana shekararsa goma sha ashirin ashirin da ɗaya talatin talatin da wani abu amma in ka kai shekara arba'in da yawa akwai wanda ma haramta musu cin nama ake kuma fa ko likita bai ce ka daina ci ba da kanka wahala za ta sa ka bacci billahi azimu sai ka zo ka ga tsire yana kadawa yana mai ko kaga baka sha'awarsa saboda in ka ci bala'i zai zama ma kuma zaman lafiyan ka shine ka rayu baka cin nama kana dan tattaba yan abubuwa kadan da yawa akwai mutanen da har daga nama sai dai a aljanna ana ci amma sun daina cin su har abada sai dai kifi to wani likitan sama ya masa maketa kifin ma ya hana shi gaba daya saboda ita rayuwa da kake gani yana da time ne kuma yana da time dinsa so akwai lokacin da jikin naka ba a yi shi yana buƙatar wannan ba wani abun yake buƙata wani abu mara nauyi yake buƙata ɗan ganye ɗan abu ruwa-ruwa haka abubuwa na gargajiya gargajiya ɗan zogale da buɗi haka wallahi tallahi sai ya fi maka naman kazan lafiya a jikinka musamman wannan kazar ta gwamnati kaza sati hudu katuwa ruɓu-ruɓu mai tafiya da gyar in ta ƙara satuttuka tafiya ma ba ta iya yi karka ɗauka lafiya ne allurai ne a cikinta so ba daidai ba ne ba mutum ya je ta ɗiban bashi kawai don ya more a rayuwa babu morewa a ciki saboda abin da zai biyo baya muna ba ku shawarwari a cikin karatu irin wannan saboda wanda yake so ya more wa kansa a rayuwa shine ya ɗauki rayuwar a hankali kada ka yadda ka ɗauke ta da zafi za ka sha wahala waɗanda suke da shi ɗin ma yaya suka ƙare ballantana wanda bai da shi kuma komi yana da lokacinsa ne annabi alaihi salatu wassalam ya tarbiyantar da sahabbai dogaro da kai don haka kaga in mutum ya mutu sai ya zo ya tambaya akwai bashi a kansa eh idan ba sa'ala hal alaihi dain fa in lam yakun alaihi dainun salla alai idan ba bashi a kansa sai annabi ya mai salla wa in kana alaihi dainun lam yusalli alai idan kuma ba bashi a kansa idan da bashin a kansa sai ya ce ba zan masa sallah ba kaga yana tsoratar da su kas su mutu da bashi a kansu kenan yana tsoratar da su kada su bari su mutu da me da bashi saboda an ce a ai gashi nan wane ya mutu ma annabi ya ke mai sallah saboda me saboda bashin da yake kansa gobe wani kaga bai zai bari ya mutu da bashi ba dan yana so ya ribata da sallar annabi sallallahu alaihi sallama da yawa ɗin akwai wanda ba su ribatu da sallar annabin ba don cewa yake musu sallu ala sahibikum ku je ku yi wa ɗan uwanku sallah kawai ni ba zan masa sallah ba da yawa saboda me ba don ya yi shirka ba ba don ya yi kafirci ba a'a kawai don bashi ne a kansa saboda bashi ne a kanshi wa amara ashabahu an yusallu alai sai ya ce wa sahabbansa to ku je ku yi mai sallah ni dai ba zan masa sallah ba ku masa sallah ni ba zan masa sallah ba saboda akwai bashi a kanshi wannan darasi ne da ya kamata mu ɗauke shi fa inna salatahu shafa'a wa shafa'atuhu mujiba sallar annabi ceto ne duk wanda annabi ya mai sallah to kamar ya cece shi ne in dai manzon Allah ya ma sallah to kamar ya cece ka ceton annabi kuma to yana wajabtawa mutum ya samu aljanna to matsalar wal abdu murtahinun bidaini shi kuma mutum idan ya mutu yana da bashi to bashin nan yana makale zai tsare shi ya hana shi shiga aljanna ne la yadkhulul janna shine ma'anan murtahinun bidainihi din ka anna dainahu yamna'uhu min dukhulil janna to kaga akwai cin karo yaya annabi zai masa sallah sallar annabi ceto ce to kuma Allah ya hukunta duk wanda yake da bashi a kansa wannan bashin zai hana shi ya shiga aljanna to kuma ya hukunta kuma sallah da annabi zai yi wa mutum kuma yana wajabta shiga aljanna to don a tabbatar da wannan hukuncin na ubangiji idan har akwai bashin akan mutum sai annabi ya ce a'a ba zan yi ba ku je ku ku yi masa li'anna salatahu mujiba tana wajabtar da ya shiga aljanna murtahinun bidaini la yadkhulu aljanna hatta yuqda anhu ba zai shiga aljanna ba har sai an biya mashi bashin falamma fataha Allahu alaihi amma yayin da Allah ya wa annabi budi ya samu dukiya ya samu arziki kana yusalli ala almadin to sai yake yin sallah akan wanda ake bin sa bashi saboda me saboda akwai kudi a baitul mali tunda Allah ya mai buɗe sai ya biya wa duk wanda ake bin sa bashi su suna lissafawa suna rubutawa kuma duk mai hankali a wannan rayuwar to ya kamata ya rubuta bashin da ake bin sa ko kwandala ce kuwa kai da ka bayar ka rubuta kai da ka karba ka rubuta ka samu littafi da kake rubutawa iyalinka suna rubutawa suna kiyayewa kai in ba baka ma rubuta ba yau da gobe ma tana sa ka manta wanda ka rubuta ma in ba kayi da gaske ba sai ka nemi inda ka rubuta ka rasa amma a yau a irin zamanin nan da za ka zo ka yi wata harka yau ka karɓi kuɗi ka yi wata mu'amala duk inda aka yi sati uku hudu biyar in ba sa a kai ba wallahi ka manta to yayin aka shekara arba'in ba ka rubuta ba to shine amfanin a rubuta ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta ko da ba a zauna aka yarjejeniya ni da kai zan ba ka rubuta ba in ka karba ka je gida ka rubuta saboda yanayi zai iya zuwa ka mutu ba ka shirya ba idan ka rubuta ka taimaki kanka iyalinka za su duba rubutunka a taimake ka wa ya tahammalu dainahu yakan ɗauki nauyin bashinsa wa ya da'u malahu li warasatihi dukiyar mamacin kuma sai ya bar ta gaba magada ce ku je ku raba gado ni zan biya bashin nashi wanda a ka'ida a shari'a ba a raba gado sai an biya bashi duk mutumin da ya mutu inda 'ya'yansa na kirki ne sun san Allah kuma sun samu tarbiyya ta kwarai to ba za su raba gadansa ba sai sun binciki bashin da ake binsa sun biya mai amma wannan za ka same shi ne in ka tarbiyyantar da 'ya'yanka akan haka in ka nuna musu tausayinka kafin ka mutu kuma ka karantar da iyalinka addini matanka za su tsaya su yaƙi akan wannan sai sun tabbatar da haka in ka koya musu idan baka koya musu ba kuma sani ba za a zo a rabe dukiyar gaba daya a barka da bala'i kana can a gosulo sun cinye miliyoyin sun rabe su ba su biya maka hakkin bashin da ka ci kai musu hidima ka ci bashi kai musu hidima ka ci bashi ka gina musu gida ka ci bashi ka sai mota suka hau ka ci bashi kai kaza ka ci bashi kai kaza kuma ka mutu ka bar wasu makudan kuɗi mai kwanka koya musu tausayinka in ka mutu su biya maka don su barka ka tsallake waccar gadon da ke gabanka sai su rabe kudin wallahi a ƙasan nan akwai yaron da aka zo ana magana cewa ubansa ya mutu ya barbashi ya ce ya ce to ina ruwana ni na ci ne in za ku raba mana ku raba mana wallahi ina muku rantsuwa wannan uncountable shi yasa na sha faɗa a karatu ina maimaita ina tausayin mutumin da Allah ya masa rufin asiri yake kashe kansa ko yake ɗimautar da kansa yana buge-buge ya zai yi ba wa ‘ya'yansa yana musu gata ya sai mutu motoci a musu gidaje a musu kaza ba a koya musu addini ba wallahi duk gatan da kai musu in ba koya musu addini ba Allah ba za su ji tausayinka ba dan addini ne zai sa su ji tausayinka mutum ya takure kansa saboda ya faranta musu bai koya musu babu ba bai koya musu babu ba yanzu mutum a ma'aikatarsa sai je ya je taro rikici rikicin da an gaya maka wallahi tallahi ko masallacin aka dora masa sai yayi kar amma shi kadai zai dauke shi in kai magana wallahi saboda yara saboda yaya dole ne ka samu ka dan musu abin nan alaji ka samu kai musu abin nan kai kuma kabarin ka ba waye ce ma ka je ka taro rikici ka dora wa kanka bala'i ka mutu ka bar bala'i kai ka je ka taro bala'in su kuma suna shanawa wa ga amma fattakullaha mastata'tum wancan ya ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta duk tam ana biyan naira dubu ɗari biyar da saba'in wancan kuma bai da hali ya ɗauki ɗansa ya kai shi makarantar da duk tam ana biyan dubu bakwai da ɗari biyar duk makaranta ce amma wancan zai iya dubu ɗari biyar da saba'in wannan kuma dubu bakwai da ɗari biyar abin da zai iya yi kenan kuma alhamdulillahi ta dubu bakwai da ɗari biyar ɗin ma ana yin iya abin da za a yi wancan ma ana yin iya abin da za a yi amma a can akwai yan ƙare-ƙare da ɗan abubuwa haka da sauransu kayan ƙarya dai da za a abin nan da sauransu yanzu daidai ne wancan mutum ya ce lamari ya lalace al'amura sun abin nan gaskiya dole ya je ya jefa kansa cikin bala'i yana zuwa yana cin bashi yana biya wa 'ya'yansa wai makaranta mai tsada alhaji ai ba abin da za ka yi wa yaron ka irin ka nemi kuɗi ka biya mai kuɗin makaranta alhaji alhaji ka biya masa kuɗin da za ka iya biya kuma duk wanda yake wannan fa yana abin nan fa shi fa billahi azimu a makarantar bokon ungosu a nan yayi ya gama kuma makaran in ma yayi din dan uwa ko makarantar tana nan bata mutu ba har yanzu ana karatun ana yaya yara kuskure ne kuskure ne wai wani ne fa wai yake kuka wai yanayi ya canja an samu recession al'amura shi wallahi yana cikin damuwa da in abin nan idan ya zo harka abin nan an zo sallah yaran sai yana ba su kuɗi da yawa kuɗin yawon sallah yanzu wannan sallar wai yana ga abokan sai yana cikin damuwa wallahi bai iya ba wa ɗansa kuɗin yawon sallah ba illa 250 ya iya ba shi 250 yi wallahi hakan wai al'amura sun lalace babu kuɗi a hannun mutane wai yanzu abin da ya dame shi ma ya bawa yaron yaron ma ransa a ɓace yana cikin damuwa shi ni dadi fa wallahi gaskiya kuɗin nan ba su kaza kaza kaza sauransu yan dadi dadi dubu ɗari biyu da hamsin wannan kuɗin barka da sallah ne da da ake samun yalwa miliyan ake ajiye mai ya zara ita zare ta sai ta ƙare ka yadda kai magana talaka ne kai baka san kuɗi ba haka suke faɗa wala wani in yaji wannan magana dariya zai kaji da dubu ɗari wasu is 250 wallahi bai wuce kuɗin canjin lemu ba Allah inda ake aiki da kuɗin amma duk ba shi ba ne yaya za a je a kwanta me ka tara wa lahirarka to wannan yana nuna mana karamcin annabi da tausayinsa alaihi salatu wassalam ya ɗauki nauyin biyan bashin ha kudin magadan kuma ya basu ya ce su je su raba fa idza akhadha fi salati alaihi idan yazo zai fara yin sallah wa mamaci kenan yanzu zai yi sallar kabbara sai ce Allahu akbar wa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabe shi wa sallabnu abbasin ala jinazatin Abdullah bin Abbas ya yi wa jana'iza sallah wata rana faƙara a ba'ad takbiratul ula bil fatiha a bayan kabbara ta farko sai ya karanta suratul fatiha wa jahara biha sallar gawa ce sai aka ji Abdullah bin Abbas yana bayyana karatun nan karara aka yi mai magana ya ce li ta'lamu annaha sunna dan kusan cewa karanta fatiha a sallar jana'iza sunna ne duk da cewa a cikin wasu takaddun fikihu littattafan fikihu a malikiya akwai inda aka karhanta aka ce kar a karanta fatiha ba daidai bane a karanta fatiha wannan fahimta ce ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai amma abin da ya tabbata daga annabi ya tabbata daga asar na Abdullahi bin Abbas ya halatta a karanta fatiha sunna ne ibnu taymiya ya ce ba wajibi bane kam karanta fatiha amma kuma karanta fatiha a sallar jana'iza sunna ne inji ibnu taymiya wa zakara abu umama bin sahal عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ga riwaya da ta zo riwaya ingantacciya riwayar Imam al-Baihaqi da Imam al-Hakim Abu Umama yace an ruwaito daga sahabbai cewa ana yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallar jana'iza kamar yadda muka yi bayani akan yi kabbara hudu akan yi kabbara biyar akan yi kabbara bakwai idan mutum ne mai matsayi mai daraja babban mutum ana iya ƙara mai kabarbarin ba hudu za a yi masa ba za a yi mai biyar in liman ya ga dama wannan wani mutum ne mai daraja sosai zai iya mai bakwai ba وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن, عن صلاة الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده haka riwaya ta zo riwayar baihaqi a cikin as-sunan al-kubra da isnadi ingantacce yahya bin sa'id al-ansari daga sa'id al-makburi daga abi huraira ya tambayi ubada ibn samit akan sallar jana'iza yace to ni ko wallahi zan baka labari akan sallar jana'iza ga yanda ake yin ta tabda'u zaka fara fa tukabbiru sai kai kabbara Allahu akbar thumma tusalli ala nabi sai kai wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتي يا عندك يا إشيكا كي كبر كما ذاك الدعاء الله wannan bawanka ne baya shirka da kai kamar yadda muka karanta a baya kuma kai kafi kowa saninsa in mai kyautatawa ne Allah ka ƙara masa a cikin kyautatawarsa ka ƙara masa ka ƙara masa in kana musi'an idan mai munanawa ne to ka yafe masa Allahumma la tahrimna ajrahu Allah kada ka haramta mana ladan wala tudillana ba'dahu ya Allah kada ka batar da mu a bayan shi wa maqsudu salati alaihi du'a abinda ake nufi da sallar shine addu'a shi yasa walidhalika hufiza anhu wa nuqila min ad-du'a ma lam yunqal min qira'ati al-fatiha abinda wato manufar sallar gawa ita ce yi wa gawa addu'a shi sa da yawan riwayoyin da aka ruwaito akan sallar gawa addu'o'in aka yi ta ruwaito ba amma nakalto suratul fatiha din ba shi sa wasu duk addu'o'in suka nakalto sai dai ka ji ana bayanin addu'o'i amma ba a maganar suratul fatiha saboda yawaita yin addu'o'i wa salatu ala nabi da yi wa annabi salati daga cikin addu'o'in da aka haddato اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم منفسر ونم رواية أبو داود أتشكين جنايز هذا ابن ماجة أتشكين جنايز الرويت وحفظ من دعائه أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها كي كربرا وأنن غاوة وتعلم سرها وعلانيتها كاسا سر انت أبين انت جئنا شفعاء فاغفر لها وأن رواية أبو داود دا إمام عمد دا إمام النسائي أتشكين سنة الكبرى دا أمل اليوم والليلة وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت النبي يأتي أكوتة الدعاء ga mamaci a yi ikhlasi a yi don Allah a kyautata ta wa kana yukabbiru arba'a takbirat yakan yi kabbara hudu wa sahha anhu kamar yadda na muku bayani annahu kabbara khamsan wata rana yayi kabbara biyar ga wata gawa wa kana sahabatu yukabbiruna arba'an wa khamsan wa sitta sahabbai su kuma suna yin kabbara hudu sukan yi biyar sukan yi shida hadisi ingantacce riwayar imam muslim a cikin kitabul janaiz duk wannan ana nuna ma halarci ne qala alqama qultu li abdullah inna nasan min ashabi mu'ad qadimu min ash-shami fakabbaru ala mayyitin lahum khamsan فقال ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف alƙa ma yake cewa na gaya wa abdullahi bin mas'ud wasu mutane cikin mutanen mu'az sun zo daga sham sai suka yi sallar jana'iza an yi mata sallah sai su suka yi mata kabbara biyar sai yake cewa ku sani fa shi mamaci bayi da wani lokaci dangane da kabbara za ka bi liman ne in liman ya yi hudu hudu za ka yi in biyar ya yi biyar za ka yi kada ya hudu ka ce kai za ka yi biyar tunda an ce ya halatta a yi biyar ko shida ko bakwai so kabbir ma kabbara al-imamu fa idan sarafa al-imamu fansarif da zarar liman ya yi kabbara ya kabbara idan liman ya ya juya to kai ma ka juya wannan ƙarin bayani ne cewa na'am ya halatta a kabbara shida ko biyar ko bakwai to amma za ka bi liman ɗinka ne in ya yi haka kai haka in kuma kai ne liman ɗin sai kai wannan adadin amma kada a samu wani liman ya gama kabbara hudu shi ɗan sunna ne yana ta ƙarawa Allahu akbar ai wannan wannan very important somebody ne a wajen mu Allahu akbar kana ta ƙarawa a'a idan kabbara al-imam fakabbir wa idan sarafa fansarif قيل للإمام أحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة to sai kuma ya zo maganar sallama a kan jana'iza an gaya wa imamu ahmad shin ka sani daga cikin sahabbai waɗanda suke yin sallama guda biyu ga mamata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka sani ɗalala ya ce ni ban sani ba na'am tambayarsa aka yi ka sani ya ce ban sani ba ba cewa ya bi halatta ba ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة ناسا متن شدة daga cikin sahabbai suna yin sallama ɗaiɗai in sun sallar jana'iza assalamu alaikum da ƙarfi wahidatan khafifatan an yamini ƙwaya ɗaya kuma ta dama assalamu alaikum ba assalamu alaikum sai ai yan sahun baya sun ji ba khafifa idan sahun bayan liman suka ji su kuma za su ji yadda na me na bayan su ta dama fa zakara ibn umar wa ibn abbas wa abu huraira sai ce ibn umar haka yake yi sallama daya ta bangaren dama kuma a hankali abdullahi dan ba abbas haka yake abu huraira ma haka yake haka yake abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama riwayoyin da wannan ibnu qayyim ya kawo yana yin sallama daya amma an ruwaito ibnu qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad kuma an ruwaito yana yin guda biyun ma kenan in mutum yayi biyu yayi sunna in ya ma yi ɗayan yayi sunna kamar yadda ibnu qayyim ya ce wa ruya anhu annahu kana yusallimu taslimataini riwaya ta zo daga baihaqi hadisin al-makburi daga abi huraira manzo Allah yayi wa jana'iza sallah yayi kabbara guda hudu yayi sallama guda daya wannan an tabbatar a aikace kenan ba laifi bane yin kabbara a yin sallama daya din to insha Allah sati mai zuwa zamu tashi akan daga hannu din nan shin za a daga hannu in za a yi sallar jana'iza ko ba za a daga ba wa amma raf'ul yadaini faqala shafi'i turfa'u lil athari kenan وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته